الرحيم صلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شيء قبل درس مو أشكل لتاه شهر رمضان أحكام وفوائد muna shahi na casa'in da ɗaya shi ma dai karatun ya zama guda shi gaba da bayani akan muhimmancin kyautatawa a cikin watan ramadan da yawan baiwa da yawan alkhairi ya ce faɗar kanar sahaba ridwanullahi alaihim haƙiƙa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ya ta saba ƙuna filbazli wal afaki suna musabaka suna rigangansu wajen watsa baiwa da yawan ayyuka na alkhairi wa infaqi amwalihim fi sabilillahi azza wa jalla kaga duk karatun guda ne wato da kuma ciyar da dukiyoyinsu wajen daukar da kalimar Allah wa kanu asra'a ma yakunu fil istijabati li awamir wa tawjihati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wato sahabbai sun kasance masu gaugawar karɓa umarni da kuma kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen yin ayyukan alkhairi fi taqdimi kulli ghalin wa nafisa wajen gabatar da duk wani abu mai tsada duk wani abu zabadde li nusratil islami wal muslimina domin taimakon musulmi da musulunci sahabbai sun kasance suna gaugawar wato karɓa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi kira ayi sadaka ko ayi aikin alkhairi sunan take za su karɓa wannan kira. Kama ruwa an jaririn radiyallahu anhu ƙala ya ce, Kunna fi sadrin nahari, wato mun kasance a tsakiyar rana, farkon yini, inda Rasulullahi wato muna wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Waja a ƙaumin sai ga wasu mutane sun zo, Ɗoratu, mutanen nan huntaye na, wato saboda talauci wato sai zamana ko tuwashi za su shi ne uratun huntaye mujitabin nimari awil abai wato waɗanda sun yanka wasu hatu ne ko wasu mayawai su an maɗaurin su mutaƙallibin su yofi suna rataye da takubba a matuhun min mubara mahi yawan su daga ƙabilan mudara suke bal kulluhum min mudara kai dukkanin su ma daga cikin kabilan mudara su sun taho da ka gane su kaga alamar mutane ne mabukata suna cikin wani hali na matsanancin talauci kamar kaga yan gudun hijira suna cikin yanayi sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fatama ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai huskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza an kaga huska annabi sallallahu alaihi wasallam ana gane yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam daga huska sai in ya shiga damuwa lima ra'a saboda abin da ya gani gare su min alfaqat na talauci fa da hala annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida don ya lalabo musu abin da za su samu sun makaraji su annabi ya fito bayan annabi ya fito fa amara bilal fa amara bilal sai umurci bilal fa azzana ya kiran sallah wa aqama yayi iqama fa sallaye sallah bayan an kare sallah thumma khadaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huduba a cikin hudubar sa faqala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rayuwa guda ni duk asulin ku guda ne shine annabi adam alaihi salam ila akhir al-aya inna allaha kana alaikum raqiba والآية التي في الحشر يكرن تكم وانا آية في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد جزء أوران الله قوة رايوة تدوبا تجا أدن تجبا تردونين غوغن تألك يوما قوة رايوة تسان أدن ذات تجبا تركو أدن تبغى تجبا تصنع أيك الخير سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي تصدق رجل من دينار kaga an kawo shi da siga ta bada labari wani mutum ya ba da sadaka daga dinari ne amma ma'ana a samu wanda zai yi sadaka da dinari kowa shi kawo sadaka sai wanda adda dinari shi kawo min dirhami wanda adda dirhami shi kawo min sauri wanda adda wasu tuhahi shi kawo min sa'i burrihi wanda adda wani siya na alkama min sa'i tamrihi wanda adda sa'i na dabino kowa gwargwadon hali ne kowa shi kawo kaga labari ne amma ma'anarsa umarni annabi yana umarni na cewa kowa shi kawo sadaka ƙarshe annabi ya ce walau da shi ke tamaratin kai ko ɓarin da bino gare ka ga mabukata a yi sauri kowa shi shi kawo gwargwadon hali to misali ne muka ba su a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaugawa karɓa umarni su yi taimako nan take ala dan haka mai riwaya yace fa ja'a rajulun min al-ansari sai ga wani mutum daga cikin lansaru ya taho bi suratin da wata jikka jikka kuɗi ya ci kota da kuɗi ta da kafuhu ta ajazu anha yace tahin hannunsa ma ba ta kima wannan tahin saboda girmanta da kuɗin da ajiki yace bal qad ajazat tahi ne ma ta kasa daukar wannan jikkar ta kuɗi ya kawo ya tule wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wanda shi buɗa shi da babbar tsoka kuma da haka ya ce bayan ya buɗa sun makasa ba an nasu da haka sai mutane suka bi juna ana ta kawo sadaka wanga ya kawo dinari wanga ya kawo dirhami wanga ya kawo abinci wanga ya kawo tuhahi wanga ya kawo dabino ga sunan yace hatta ra'aytu kaumaini min ta'amin wa thiyabin yace sai da naga wani tsibi biyu wani tari biyu manya manyan tsibi na abinci da kayan tufafi dan ga mabukata sun taho mai riwaya yace hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatahallam sai da naga huska annabi sallallahu alaihi wasallam tana kalkali yana nishadi yace ka annahu muzahhabat kamar huskan nan tashi an shafa mata zinariya saboda kalkali kaga da farko ko turnukewa ta yana cikin damuwa amma yanzu kuma ya ga nishadi an yi alkhairi dan shi shina nishadi in yaga ana aikin alkhairi fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci to falahu ajru halarata ya tabbatar masa wa ajru man amila biha da kuma ladan wanda ya aiki da ita min ba'dihi bayanai da haka wanga da ya fara kawowa shi sunnanta masaura da haka shi ya fi da ladan kowa min gairi an yunqasa min ujurihim shay'un ba tare da an rage wani abu na ladan waɗancan da sun kai wannan aikin da ya sunanta ba. Wa man sunna fil islam sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunanta wata mummunar sunna shi kuma kana alaihi wizruha zunubin ta ya tabbata a kai nai wa wizru man amila biha da kuma zunubin wanda ya aikata ta min ba'di bi bayana in ya kirkiri wani abu da babu a cikin musulunci na zunubi to shi kuma zunubin kowa da yayi wannan aiki zai tabbata mai min gairi an yi ƙasa min auzarihim shay'un ba tare da an nakasa wani abu na cikin zunubban nasu ba wannan hadisi rawa mu muslim kaga wannan hadisi yana nuna mana irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ke karɓa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi umurni da a taimaki al'umma kad daraba sahabatu al-kiramu arwa al-amthila hakika sahabbai masu girma sun ba mu misalai masu ban sha'awa wal mawaqif da kuma mawaƙi fitadhiya wajen yadda suke sadaukarwa bilmali da dukiyarsu wa kana abubakar siddiq irin na abubakar siddiq radiyallahu anhu ya kasance al-aksar sab'a shi ya fi kowa da ganganto ilbazle wajen ba da dukiya dai wal infaqi da ce shi da fi sabilillahi wajen saukakar da kalimar Allah dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar babu wata dukiyar wani mutum da ta amfane ni irin yadda dukiyar sai na abubakar ta amfani an zai ibn aslam an abihi kala ya ce sami'tu umar ibn al-khattab na ji sayar na umar dan khattab ya kulu shina cewa amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nata sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umurnin mu yi sadaka sayar na umar ya ce kowa faka zalika indi malam wannan sai ya dace da ina da wata dukiya mai yawa indi gona فقلت سينكشي اليوم أصدق أبا بكر يوكم سينا تيري ما سيدنا أبو بكر إن سبقته يوما بان تب تيري ما برقي أما ري يوكم سينا رقاش قال إتي فجئت بنصف مالي سيدنا عمر إتي سينا تهيني ربا دوتي أتا بيو نكاو كشي بلا ينا غنين يا رقايا يا تيري ما سيدنا أبو بكر بان دوتي أما يوكا فقال رسول الله سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي ما أبقيت لأهلك to ni ka baro ma iyalanka kultu sai nace mislam na buro musu iri ne raba ya juni wa ata abubakar shi kuma sai da na abubakar sai ya taho bi kulli ma inda da duk abin da a gare gaba ɗayan dukiya ta ya kwaso ya ba su a fa qala sai annabi yace ya ababakar kamar annabi ya san cewa musabaqa su kai yace abubakar ma abqaita li ahlika kai kuma ni ka baro ma iyalanka qala yace abqaituhum lahumullah wa rasulahu na baro musu Allah da manzo ne qultu sayyidina umar yace to nace la asdiquhu ila shay'in abada ke daga yau ban koma tsira da sayyidina abubakar dan ya san bai kyan mai to haka ake so a yi riganganto wajen ayyukan alkhairi waru ya aidan anna umar ibn al-khattab asaba ardan bi khaybara sayyidina umar ya samu wata gona a can kasar khaybara fa atan nabiyyi sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'amiru fiha yana ga dace shawara game da ita قال يا رسول الله يا مأيكين الله إني أصبت أرضا بخيبرة حقيقني ناسا موتا قونا أخيبرة لم أصب مالا أتفو أنفسا إني منه ni ban taɓa samun wata dukiya wadda an mahi zaɓuwa a gona irin wannan dukiyar ba wannan gona babbar sannan akwai alkhairi a cikinta amfanin gona ya rasulullahi fa mata amuru bihi ni kake bani umarni qala sai annabi yace in shi ita in kana so habasta aslaha sai kai hubusi sai ka bashi ta hubusi asalinta yana nan gare ka wata saddaka biha sai kai sadaka da ita qala mai riwaya yace fa saddaka biha umar sai na umar yayi sadaka da ita annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu shine hubusi ba a sai shi ta ba a ba wani ita kyauta ba a garuwar ta kawai an bashi ta ga talakawa da miskinai kowa ka so shi ta hoshi wata tattaka biha yayin sadaka da ita fil fuqara ga talakawa wa fil qurba da ƴan uwa ne na zumunta wa fil riqabi da kuma ƴan tabayi a ɗebo dukiya cikin ta a sayo wasu bayi a tsayauta su wa fi sabilillah da wajen daukar da kalimar Allah in za a yi jihadi wa min sabil da mataki dan ba wato dan hanya bako wa zaifi da baki sannan yace la junaha alaman waliyaha an ya'kula min habil ma'ruf babu laifi ga wanda shi ke kula da al'amarin gonar shi ke gyaranta to shi shi zan ka ɗiba shi na ci waya tsama shi ciyar gaira muta mawilin amma kashi mai shi ta dukiya sai da zai kama sai suwa ya mai shi ta sana'a Ƙala fa haddasu bi ibn asiri na ƙala gaira muta asilin malam kashi mai shi ta jallinai wa amma zunnurai ne amma in mun hukuma misalin zunnurai ne usman ibn affan radiyallahu anhu mun ji sayyidina abubakar da umar tusirna Usman bin Affan fa qadara mu'anatal muslimina shi kuma ya ga irin famar da musulmi ke yi min ajli al-husul ala al-ma'i fil madinati wajen neman ruwa a cikin garin Madina dan haka an kace duk hanyar da kaga kana iya taimakon al'umma to ka taimake su to shi ya ga mutane suna cikin damuwa ta rashin ruwa a garin Madina haisu kanu yashtaruna al-ma'a min rajulin yahudiyyin saboda suna sayan ruwa ne ga wani mutum ba Yahude yamliku bi'iran tusan marumata ya mallaki wata dukiya wadda ake ce maruma kuma shi wa musulmi tsada shi ne musu yanga da annabi ya ga damuwan mutane game da ruwa faƙalar nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yashtari bi'iran rumata duk wanda ya sayi rijiyar ruma fa yaj'alu dila'ahu ma'a dila'il muslimina yasa guga dai tare da gugunan musulmi ya bashi daga musulmi suna ɗiban ruwa bi khairin lahu minha da alheri wato lahu minha fil janna to za a bashi kyautar wani mahi alkhairi da gare ta a cikin aljanna Allah zai azurta shi zai bashi abin da yake a cikin aljanna nabi yayi shela a cikin sahabbai saboda wahalar da ya ga sahabbai ne na yi duk wanda ya sai rijiyar gataro birin mata to za a ba shi abin da ya hita a cikin aljanna wanda haɓa usman radiyallahu anhu ila zalika al yahudi shi ko sayyidina usman ya tiya sai sai wajen wannan bai hude wasa wa mahu yayi musawama da shi ya taya rijiyar ala shira'iha akan zai sayanta fa aba an yabi a hakulla ba yahudi yace bai sai da rijiyar gaba ɗaya yayyayi da shi yace zai sai to sai dai ya sai san mai rai fashtara nisfaha sai sai na Usman ya ce to ya yarda ya sai rabi isnai ashara alf dirham ka duba adadin kuɗin dubu goma sha biyu na dirham dirhami dubu goma sha biyu ɗari biyu wasu an misali amma dirhami dubu goma sha biyu bayan ya saye ta sun makasasta da nafsihi yauman wani yahudi yauman akara to da yake rabi ya saye da haka sai an ka ce a raba in yau ya ɗibi ruwa gobe ranar bai yahudi haka an ka raba fa iza kana yawmu usmana to in ranar usmana ta taho akhadha almuslimuna min alma'i sai musulmi su su ɗibi ruwa kowa shi ciku ma ya ƙihin kowa shi ɗibi ruwan da ke isa sai yau mai na kwana biyu shi ba yahudin bai tunani ba duna an yarfa ushe'a kyauta za su sai su cika kowa shi cikon kwana biyu gobe ba yahudin shi ta tsaro rijiya sai babu mai tsaye dan kowa ya taho ya yi ciko ne falan mara al yahudu yahudiyu zalika da ba yahuda ya ga a'a al'amari ba ya ɓaci ja ila usman shi da kai ne ya taho ga dan usman wa ba alahu ya ce mai to zai sai san mai annis farabin kaga da farko tsada ya mai go to yanzu kuma ya ce zai sai san mai shi bi samani ya ce ala bi dirham zai san mai shi dubu takwas dirham dubu takwas maimakon sha biyu yake to shi kenan ya tsaye wa tabarra'a usman bil bi'r kaga tsaye ne gaba ɗaya shi ma hutattuwa na ga musulmi ba dole sai sun yi wahala cikin kwana biyu ba kullum sai a tuwa ɗiba lahiya lau wata barra usmanu usmanu ya ba da kyautar rijiyar nan kulle ha dukkanin talil musulmi ya ce ya ba shi daga musulmi kowa ka so shi to shi sha wafi ghazwati tabuka haka nan in muka koma yakin tabuka hasan nabi sallallahu alaihi wa sallam al muslimina ala al infaq annabi ya kuɗaitar da musulmi bisa ga cikiyar litajhizil jaysh alladhi sumiya bi jaysh al usra domin a shirya yakin nan da ake ce ma yakin matsatsi saboda yaki na da an kai shi cikin wahala likin latil mali saboda karancin dukiya wal mu'ani da abubuwan wato wahalhalin ne na abinci wa buɗin masafati kuma ga nisan zango wa qala sai annabi yace man jahasa man jahaza jaishal usra falahu janna duk wanda ya shirya ma yakin gana matsatsi da ake ciki to aljanna ta shi za a bashi aljanna فبعث عثمان سيدنا عثمان يأيك إلى النبي عشرة آلاف دينار ديناري تبوغوما سو يباسوا دينار إشيرين وا سو النزاي سو أملي أن تكوت ينزو دينار إشيرين سو دينار تبوغوما يباسوا فجعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ده يقر توتا بفتي النبي يشيغ يقلبها ينا جدو ياتا ويدعو لعثمان ينا الدعاء ga sayyidina Usman wai kulu shi na cewa gafara laka gafara Allah laka ya Usman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa ka'inun ila an taqum as-sa'a yace ya Usman Allah ya gafarta man abinda ka koyi da abinda ka bayyana da abinda zai kasance har zuwa ga tashin alkiyama sannan annabi yace wa ma yubali Usman ma amila ba'da hada Usman ba zai kula duk abinda yayi aljanna ta riga ta tabbata gare shi sannan wa tuwfiya annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa radin an usmana alhali yana wanda ya yarda daga sayyidina usman faqala yana cewa li kulli nabiyyin rafiqun kowane annabi shina da wani abokin haɗi ne a aljanna wa rafiqi usman to abokin haɗi na a cikin aljanna wanda zai makwabtaka da ni yani fil janna usman wani hunaka sahabiyun akhar akwai kuma wani sahabi na daban da raba misalin wanda ya bamu misali mudhishan wato mai rudarsuwa mai tsimautarsuwa bil infaqi wajen ciyarwa fi sabilillah wajen daukar da kalmar Allah wa huwa Abu Talha radiyallahu anhu wato sahabbai sun kasance ba su jin ciwon su hitar da dukiyar su wajen wato taimakon addini wajen amfana da al'umma wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu kana Abu Talha Abu Talha ya kasance aksar al-ansari bil madinati malan min nahlin babu wanda ya yi yawan dukiyar abu ɗalha a garin madina musamman abin da ya shahi wasan gonaki na dabinai yana da gonaki na dabinai daban-daban wa kana a habba amwalihi ilaihi bayraha akwai wani wata gona da ake ce mafiruha ita an mahi soyuwar dukiya sai wadda yake tinkaho da ita wa kanat mustaqbilatal masjid dukiyar nan gonan nan ta kasance kusa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukuluha yakan yawan shiga wannan gona waya sharbin min ma'in fiha dayyib yana shan ruwan wannan gona saboda dadin da aga wannan ruwa ala anas anas yace falamma anzilat hadhihi al-aya lokacin da an ka saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu abinda ake kira albirru ba cikakken alkhairi har sai kun ciyar daga abinda kuke so na dukiyoyin inda kana son ka samu albirru ka samu alkhairi to ka ciyar da dukiyar da kake kakka da sai dukiyar da abinda baka so shi zaka kyauta da shi a'a ka ciyar da abinda kake so to da sayyidina Abu Talha ya ji wannan ayar قام أبو طلحة سي أبو طلحة يتاش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتشي يا رسول الله يا ما أيكن الله إن الله تبارك وتعالى يقول حقيقة الله ما يقرم ربك هنا تشي ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي غيرها yace to mahi soyuwar dukiyata wadda nake so ita ce wannan gonar da ake ce mabirha to wa innaha sadaqatu lillahi ya rasulullah na ba da wannan gona sadaka domin Allah arju birraha wa zufraha inda Allah ina fatar samun alherinta da zaskata a wurin Allah wada'ha ya rasulullah haisu araka Allah ya rasulullah ka aza wannan dukiyar duk inda Allah ya gwada ma duk inda ka ga ya dace to ka bada wannan dukiyar faqala sai manzon qala mai waya yace faqala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bahin bahin kai abu ya yi kyawu abu ya yi kyawu zalika malun rabi'u zalika malun rabi'u annabi yace lalle wa ga dukiya kai riba lalle wa ga dukiya kai riba wa qad sami'ta ma qulta haqiqa wa qad sami'tu ma qulta haqiqa na saurari abin da ka faɗi ya kai dalha abu dalha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabi annabi ya karbi sadaka ya karbi kyautar amma annabi sai ya ba shawara ya ce to babu kamar ƴan uwanka nake ‘yan uwanka na zumunta, to gabatar da wannan sadaka zuwa gare su. Faƙala Abu Ɗalha ya ce, Af'alu ya rasu lallai, haka ko za a yi ya rasu lallai. Faƙas sama ha Abu Ɗalha, Abu Ɗalha ya kakkasa wannan gonar sai a ƙarihi ga ‘yan uwa ne, goma ni annihi da tsiyan anni ne. To don haka haka ake so dukiyarka ta kasance mai amfani ga al'umma, musamman makusantanka. inna sadaqata haqiqa sadaqa wal infaqa da kai zuwa fi sabilillah wajen daukar da kalimar Allah min al a'mali salihah shina cikin ayyuka na kirki allati laha ajrun kabirun fil islam waɗanda suna da daraja mai girma a cikin musulunci fi kulli waqtin kowane lokaci sadaqa tana da muhimmanci wa khususan fi shahr ramadan al mubarak musamman a cikin wannan wata da muke ciki watan ramadan mai albarka كما أن لها ثقلا عظيما في ميزان العبد يوم القيامة كما يد صدقة تنا نوي مي جرمة أتكم ما أولين باورانا القيامة حتى إن العبد المقصرة مقصرة العاصية حتى يزمو باوا واتم مي تكأيتاوا وند بي أيكم قري العاصية مي تاؤو عندما يطلب من الله يوم القيامة أن يرجعه إلى الدنيا lokacin da zai roƙi Allah shi dawo da shi duniya in zai yi wani aikin wato shi aikin alheri fa innahu la yaqulu fa usalli aw asum in zai nemi komo a duniya saboda falalar da ya gani bai cewa a mai so na duniya in yi sallah ko in yi azumi walakin nahu yaqulu fa asaddaqa a in yi sadaka in fitar da zakka in yi sadaka saboda ni wa zalika li annahu adraka qimata sadaqati al-azimati saboda ya ga muhimmancin sarƙa mai girma wasu ƙila hafin mizani da kuma nauyinta a cikin mizani. Misaƙan da ƙaunin lahi azza wa jalla domin gaskantawa ga zancen Allah mai girma da ɗaukaka da ya ce wa an fi komin mara zaƙana ku. Ku ciyar daga abin da muka azzarta ku. Min ƙabli an yi a siya ahada kumul maut. Tun kahin mutuwa ta zo ma ɗayan ku. Tun mutuwa bata isko shi ba, sai kula ya ce rabbi ya ubangiji na laula akhartani da ka jinkirta min ila ajalin qaribin zuwa ga wani lokaci makusaci a dan bani tazara kaɗan in an ka bashi tazara ni zai yace fa asaddaqa a gani in an ka bashi lokacin sadaka zai yi zakka zai yi suwa wa akun min as-salihin kuma in kasance cikin salihan bayanka ya kyautata dabi'a yayi aikin hajji gashi yana da hali amma bai yi ba da an taho ɗaukar rai ne sai ya ce ya rabbi a ɗan jinkirta ne to da haka wannan yana nuna mana muhimmancin sadaka wafil qur'an al-karim wa sunnatin nabawiyyati adillatun wafira lalle akwai dalilai masu yawa a cikin alqur'ani mai girma da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama tahussul muslimina ala sadaqati wa mulazamatiha waɗanda ke kwaɗaitar da musulmi akan yin sadaka da kuma lizimtar yin ba wai so guda ba ai sai wato ulimin sha'ani samaratiha ala muslimi waɗanda ke ɗaukakar da al'amarin amfanin sadaka ga musulmi wa ma tusbihu min barakatin da kuma irin yadda sadaka ke cika mutum da albarka wa anwarin da haske kai a rayuwa mai yawan sadaka to zai samu haske da albarka a rayuwa sai da ummu hayatahu kullaha hasken nan da albarkar nan za su game rayuwa ta yi baki ɗaya sannan watar faru an bala'a sadaka za ta tunkuɗe masa bala'i wanne kama da azabobi kama ƙala Allah ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lis-zalimin min ansar قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗannan da ke ciyar da dukiyoyinsu ba dare ba rana ko yaushe koye da bayyana duk suna ciyarsuwa to Allah ya ce suna da wani sakamako suna da wani lada a wurin Allah sannan ba za su samu tsoro ko damuwa a ba a lahira wa qala azza wa jalla falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla kaga ce wa tasaddaq alaina kaga kai sadaka gare mu inna Allah yajzil mutasaddiqina kaga mahallu shahidi hakika Allah yana sakamako yana sakawa ga masu yin sadaka sannan ga wata aya na Allah yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah ramce ramce mai kyau wa yudha'ifahu lahu ab'afan kathira shi kuma Allah sai ya ribanya mai abin nan da ya ba su ribi ribi mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'una ayoyi dai masu bayani akan sadaka wato suna da yawa sannan daga cikin hadisai akwai hadisin Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala anhu qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowane mutum to zai kasance a cikin inuwar sadaqa sai ranar alkiyoma har a ƙare hisabi dan ranar alkiyoma wato rana ce wadda akwai matsanancin zafi rana za ta yi kasa kasa kowa yana cikin inuwar sadaqa sai wanda bai sadaka bai da sadaka zai kasance cikin zahi da zuha wani zuha sai ta kawo mai bakin gwiwa wani ta kawo bakin ciki wani ma budun budu ma shike cikin zuha sai ta haɗi kowa gwargwaron laifi ne to amma in kana da sadaka to za a yi ma inuwa da sadaka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه ba wani mutum da zai yi sadaka da wata sadaka min tayyibin amma in zaka yi sadakan nan wa kai da halal shine min tayyibin tsarkakakkar dukiya wala yaqbalu Allah illa tayyiba saboda Allah bai karɓar sadakar da ba mai tsarki ba to in in mutum yayi sadaka illa akhadha ar-rahman bi yamini Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan sadaka wa in kanat tamrata fi kaffir rahmani ko da ko dukiya ce to Allah zai karɓe ta a cikin rahma sai Allah yayi ta tarbiyyar wannan sadaka yayi ta linka ta yayi ta rikanya ta hatta ta kuna a azama min aljabal Allah zai reni wannan sadaka ya yi tarifanya ta gare shi har ta kasance ita an magi girma da gaduci ko da yake lokacin da ya karɓe ta bata wuce girman dabino ba farar dabino amma Allah zai kama renonta ya kama renonta har ta zama kamar girman katon duci kama yi rabbi ahadukum faluwahu yadda kasan dai mutum yana renon dan dukushin doki ne au fasilahu ko don unguya dai ɗan ƙaramin raƙumi ko ɗan ƙaramin doki ya kama reno ne har shi girma haka Allah ke renon sadaka wato har ta girma ladarta ta yawaita idza fahimna ma taqaddama min hadihi sallallahu alaihi wasallam fil judi wal karami fi ramadan wa ghairihi idan muka fahimci abin da ya gabata na koyarwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kyauta da karinci a cikin watan ramadana wa ghairihi da wani nai wa hadihi sahabatihi al-kirami ridwanullahi alaihim kazalika da kuma koyarwa da sunnar sahabbai ne masu girma a cikin watan Ramadana da wani nai to fa yan bari alaina ta'assi wal istira'u bi sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan ya kamata mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko bi ashabihi da sahabban sa radiyallahu anhu istikha'i wajen baiwa wal karami da karimci wal judu da kyauta wal iktaru min zalika da yawaita wannan alkhairi fi shahr ramadana a cikin watan ramadana li hajatin nas fihi ila al birri wal ihsani saboda mutane na da bukata a cikin watan Ramadana zuwa ga ayyukan alkhairi da kyautatawa na ɗaya kenan sannan wani sharafin na zamani saboda kuma lokacin watan ramadana lokaci ne maɗaukaki wanda ana linka ayyukan lada a ciki ne shine wa mudha'afati ajri al-amili fi da ribanya ayyukan lada a ciki ne was sadaqatu fi shahr ramadana saboda haka sadaka a cikin watan ramadana sha'anuha al'amarin ta azamu yayi girma wa akadu ya fi karfi daga wani wata wanda ba na ramadana ba wala ha maziyatun ala ghairiha tana da wani matsayi da daraja fiye da sauran watanni wa zalika li sharafi zamani wannan saboda daukakar zamani wa mudha'afati ajri al-amili fihi da kuma ribanya ayyukan wato ladan mai aiki a ciki ne sannan wali anna fiha i'anatan lis-sa'imin al-muhtajin ala ta'atihi saboda sadaka a cikin watan ramadana akwai taimako ga masu azumi masu bukata wali zalika istahaq al-mu'in lahum misla ajrihi saboda tsananin bukatar da aga mai azumi domin shi samu kwarin gwiwa wajen aikin da'a dan shi Allah ya ba da lada ga duk wanda ya taimaki azumi ya mai azumi ya bashi buɗe baki to Allah zai bashi irin ladan mai azumi kamar fatara sa'iman kana lahu mislu ajri duk wanda ya buɗa mai azumi baki to za a bashi irin lada ɗin wali anna Allah azza wa jalla yahudu yajudu ala ibadihi fi hadha ash-shahr saboda kuma Allah madaukakin sarki yana kyauta ga bayi ne a cikin wannan wata bin rahmati da rahama wal maghfirati da gafara wa man jada ala ibadillahi da haka duk wanda ya yi kyauta ko baiwa ga bayan Allah, jada Allahu alaihi bil ata'i wal fadl. Shi kuma Allah zai yi mai kyauta da alkhairi da baiwa. Wal jaza'u min jinsil amali. Sakamako daga jinsin wannan aiki ne. Wasau mu azumi labudda an yaka fihi khalalun aw naqsun. Duk azumin mai azumi dole na sai an samu wani gibi ko wani tawaya a cikin azuminka. To wasadaqatu amfanin sadaka tujbirun naqsa wal khalala ita za ta dora wannan matsalar da an ka samu a cikin azumin nan naka wali haza awjaba Allah fi akhir shahr ramadan zakat al fitr wannan shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya wajabtar da zakat kono a ƙarshen watan ramadana saboda mi tuhuratan lisfa'i kewa ga mai azumi min al-lagwi war rafati daga wani shagaltuwa ko wani alfasha da ya faru a cikin azumi wali annahu la hunaka alaqatan khassa bayna as-siyami was-sadaqah sannan kuma akwai wata alaƙa ta musamman tsakanin azumi da sadaka wal jam'u bainahuma min mujibatil janna hada azumi tare da sadaka to yana cikin abubuwan da ke sa mutum ya samu aljanna qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi yana cewa inna fil jannati ghurafa lalle hakika akwai wasu soraye akwai wasu benaye a cikin aljanna yura zahiruha min batiniha ana ganin wajenta daga ciki wa baɗinu hamin zahiriha daga ciki kuma ana ganin waje irin gidan gilas ɗin nan a adda Allahu Allah ya shirya irin waɗannan benaye liman alanal kalama ga duk wanda ke tausatar da magana ba mai tsaurin hali mai kaushin ɗabi'a ba wa at'ama ta'ama ga masu ciyar da mabukata abinci wata ba'a siyama ga wanda ke jera azumi yana yawan azumin nafila وصلى بالليل والناس نيام sannan kuma yana sallolin dare mahallu shahidi wa at'ama ta'ama kaga sadaka tana cikin abubuwan da ke sa mutum ya samu mujibatul janna to shi ma dai duba da yanayin lokaci za mu tsaya a nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين اللهم صل على